لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
أما نصيحة المسلمين له بعد وفاته فالتزام توقير وإجلال وشدة محبة له
فيتي أما نصيحة المسلمين له بعد وفاته nasihar musulmi ga annabi alaihi bayan barinsa duniya daman shi abubakar al'ajuri da waninsa sun ce ita nasihar nan ta rabu gida biyu akwai nasiha ga annabi alaihi salamu dangane da al'ummarsa a lokacin da yake da rai a rayuwarsa ta doron ƙasa akwai kuma nasiha gare shi bayan ya bar wannan rayuwa ta doron ƙasa to wadda yake doron ƙasa ita ce ya faɗa jiya ya ce ita ce wadda sahabbai suka yi masa alaihissalam wajen taimakonsa da kuma ba shi kariya alaihissalam da kuma gaba da wanda ya gaba da shi da kuma ji na umarni da kuma da'a bi gare shi da kuma ba da rawukansu da dukiyarsu saboda shi alaihi salatu wassalam to yau sai ce da siha ta bi ita ce wadda musulmi za su yi masa bayan ya bar wannan rayuwar ta duniya to ita wannan nasihar ita ce iltizamu tauƙiri su lazamci jin nauyi nasa alaihi ijilali da ganin girmansa alaihi salam jin nauyinsa alaihi da ganin girmansa shine na farko ya zama na zuciyar tana ɗamfare da ganin girmansa alaihi tana ɗamfare da jin nauyinsa alaihi salatu wassalam wa shiddatul mahabbati da da tsananin ƙauna gare shi sallallahu alaihi wasallam wannan shine nasiha da musulmi za su yi ta ce nasiha li rasulihi kenan
wa musabaratu ala ta'allumi da sunnatihi musabara shine jimiri a jimiri a tage a zauna ba ji ba gani a bisa koyon sunnarsa ita ce musabara mutum ya haƙuri ya ta yin abu ba duba agogo ya ta yi ya ta yi ya ta yi shine musabara shine irin wannan kalmar ita ke nake tunawa an taɓa zuwa wani taro da larabawa sai wani balaraba misra da ya gan mu sai ya tashi tsaye sai shi ahalan biku abna'ul ulama ahfadul ulama ajdadukum lima sabaratihim hafarul bi'r bil ibrati haka ya ce ya 'ya'yan malamai ya jikokin malamai kakanninku saboda jimurinsu da allura suka dinga haka ƙasa sai da suka samu sai da suka yi rijiyar da aka sha ruwa wato kinaya ta kifa ciki irin wanda shehu usman dan fodiyo suka yi kenan tsayawa tsayin daka akai karatu akai karatu akai karatu suka sha suka koshi suka rubuta kuma duk da haka sai muhammad bello yake cewa an an kwatanta abin da suka yi su da abin da malaman ƙasar nan suka yi kafin shi in ka karanta infaqul mai su sai ce duk abin da suka yi ka sautin zamburi ne ba a sautin zaburi irin ƙwaron nan haka mai ɗan kuka a cikin daji ka je na wu kukan nan yace to duk abin da suka yi shine kamar muryar wannan ne in ka kwatanta shi da muryar annabi dauda da su ba su kwatanta ba ba wanda zai kalli ma abin da suka yi dama sai ka karanta karatunsu za ka gane a gurin malamai suka yi to ana za ka gane malamai su suna da karatu ne musabara amin musabara jimuri da kifa ciki ba duba agogo ba kasala Eh, wajen koyon sunnar sa alaihi salam wattafa- wa tafaqquhu fi shari'atihi da kuma fahimtar fahimtar shari'arsa fahimci shari'arsa da ya zo da ita lungu lungu lungu me ake nufi da kaza me ake nufi da kaza me ake nufi da kaza a gane ta
ومحبة آل آل بيته
wa ashabihi وأصحابه wa muhabbatu ali baitihi da kuma san iyalan gidansa wa ashabi da sahabbansa wannan cikin nasihar musulmi da za mu yi wa annabi alisan bayan barinsa duniya
ومجانبة من رغب عن سنته da kuma wanda ya santar marrage ba an sunnatihi wanda ya kyamaci sunnar annabi alaihi salam wani harafa an haye kuma karkace mata وبغض da kinsa والتحذير منه da kuma tso- tsoratar da mutane a kansa sai kai ku kiyaye shi ya duk wanda haga yana kin sunar annabi alaihi salamu to sai a dinga nusar da mutane ku yi hankali da shi ya shi ne taziru minu kar ku sake dafi ne yanzu in ya samu ku shi kenan
وشفقة على wa أمته shafaqatu ala ummatihi da kuma jin tausayin al'ummarsa yanda yake jin tausayin al'umma dole mu ma sai mun ji tausayin al'umma da abin da zai zama ya wahalar da su ya sa cikin wahala to kar mu yadda da shi da abin da zai ba su sauki a rayuwa mu yi da abin da zai sauƙaƙa musu a yi da abin da zai ba su kwanciyar hankali a yi kuma yin musu rangwame in sun samu kuskure sai a yi to shafaka kenan yana da cin tausayin al'ummarsa na na aisha radiyallahu anha ta ce wata ran a ɗakinta da daddare ana zaune kawai sai ta ji annabi alaihi ce allahumma man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihi farfaq bihi wa man waliya min amri ummati shay'an fashakka alayhi fashuqi allahumma alayhi haka kuran ta je yayi tausayin al'umma ya kama shi ya daga hannu ya ce Allah wanda da ya jibinci lamarin al'umma ta yi musu jagoranci in ya tausasa musu Allah na roƙe ka ka tausasa masa in ya tsaurara musu Allah na roƙe ka ka tsaurara musu ka tsaurara musu shi ma to shafaka ce duk abin da za a yi su ji sauƙi to sai a yi shi
والبحث عن تعرف أخلاقه wasirihi wa adabihi da kuma bahasu bincike an ta'arrufi akhlaqihi wajen sanin ɗabi'unsa wasirihi da sirarsa wa adabihi da dubban alayhi salam domin a samu a koya wasabaru ala zalika da haƙuri akan bin wannan haƙuri wajen bin wa'annan daki daki daki daki diyaye in an samu an iya kuma a yi haƙurin yin aiki da shi
فعلى ما ذكره تكون نصيحة إحدى سنوات محبتي وعلامات من علاماتها كما قدمناه Eh, fa'ala fa'ala ma zakarahu takunu nasiyatu ihda samaratil mahabbati a bisa abin da ya ambata إيه.
shi alkadi namu to abin da ya lissafa a cikin nan kaf تو- to takunu yana nuna takunu nasihatu ihda samaratil mahabbati ita ma nasihar ɗaya ce daga cikin 'ya'yan itacen soyayya can ya faɗi samarat إيه.
na soyayya ya dinga faɗa ya dinga lissafa sannan ya zo ya ce kuma ga gundarin soyayyar to sai kuma kawo nasiha sai ya ce to ita ma nasihar in aka lura da ita sosai sa ga ita ma 'ya'yan itace ne na wannan soyayya domin soyayya ce take haifar da wannan sannan wa alamata min alamatiha kuma alama ce daga alamar soyayya kamar kaddamnahu kamar da muka gabatar da shi مم. وحكى الإمام أبو القاسم القشيري أن عمرو بن الليث أحد أحد ملوك خراسان ومشاهير الشوارع المعروفة بالسفاري رؤيا في النوم فقيل له ما فعل له بك فعل الله بك فقال غفر لي فقيل بماذا قال سئبت ذروة ذروة جب- جبل يوما فأشربت على جنود فأعجبتني كثرتهم فدم- فتمنيت أني خرجت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعنته ونس ونس ونس ونسعته فشرك الله لي ذلك وغفر لي.
وحكى الإمام أبو القاسم البشيري الإمام أبو القاسم البشيري يا حكيت أن أمر بن الليث cewa amur ɗan laisu adu muluki khurasan ɗaya daga cikin sarakunan khurasana wa mashahiru suwari daga cikin sha- mashahuran jarumai sadaukai dan asuwari yana nufin sadaukai abu dalu al-ma'rufu bis safar wanda aka fi sani da safar in da hausa za ka karanta safar safar sai ka ce makerin cakafatan to kila cakafatan eh makerin cakafatan ba makerin babbaku ba ne ru'iya fin naumi an gan shi a mafarki faƙila lahu sai aka ci bayan mutuwarsa ba to sai aka ce da shi ma fa'ala Allahu bika me Allah ya yi maka faƙala sai ce gafara li Allah ya yi min gafara faƙila sai aka ce da shi bi maza a kan me ubangiji me ya duba ya yi maka gafara ƙala sai ya ce sa'itu zirwata jabalin yawman wata rana na hau kan tsoro ruwa duni dutse Mm.
fa a sharabtu ala junudi sai na duba sojojina rindina ta fa ajaba dini kasar tuhu sai yawan rundunar ya bani mamaki naga duk inda nake gani soja na ne daga ganin wannan fataman naitu sai na yi buri a cikin zuciyata anni hadartu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ina ma zamanin annabi alaihi wasallam na zo wannan rundunar gaba ɗaya in kai masa ita fa an tuhu na taimake shi wani sartuhu in taimake shi burin wannan da ya ce fashakar Allahu li zalika sai Allah ya gode min wannan fagafara li sai ya ji kaina buri ya ce wannan sojojin ina ma duk yawansu Eh.
annabi na dare sai tafi da su gaba ɗayan kai masanci su laga shi nan na zo da su in kawo maka gudunmawa eh, wannan iya amma sai Allah ya masa haka
wa amma nasu li a'immatul muslimina wa da'atuhum fil haqqi wa ma'mutatu wa Ma'munatuhum ma'munatuhum fihi wa amruhum bihi wa tazkiruhum iyyahu ala ahsani wajhin
ya ce amma nusuhu li'aimmatil muslimina da annabi alaihi ce shi addini nasiha ce ga shugabannin musulmi sai ce to me ake nufi da wannan sai alkali ce faɗa a tuhun fil haƙi biyayya gare su a cikin gaskiya duk abin da suka zo da shi na gaskiya to sai an musu biyayya wa ma'una tuhun fihi kuma sai an taimake su a kai shi yasa in aka baka mukami in aka ce an tura ka guri kaza to dole ka tafi kuma kai ikhlasi baka bukatar instructor domin biyayya su wajibi ce ka bi inda aka kai ka aikin da aka dora maka kai bil haqqi sannan wa amruhum bihi da kuma umartar su da gaskiya wada wata zikiruhum iyahu da kuma tunasar da su gaskiyar ala ahsani wajhin abu samu fi kyan fuska ma'anar wannan duk wanda yake da mulki idan akwai abin in ya umarce ka za ka bi in ya ɗora maka nauyi dole ka ɗauka sannan in akwai wani abu da bai gane ba ko ya shiga masa duhu to za ka nusar da shi amma ta kyakkyawar hanya mai mulki ba a yi masa gadon gatsa yana da ƙarfi in aka yi masa ya ƙiji shi kenan kuma daman a ƙa'ida ta umarni da kyakkyawan aiki da hani ga miyagun ayyuka shine aikin hisba to yanda ake wa ammawan gari eh, to ba ka ake wa shugabanni ba da shugabanni da mahaifa da malaman mutum da suka koya da shi to in sun yi wani abu ba daidai ba ko ya ga wani abu da ba su fahimta ba eh.
to ba zai fito yadda zai wa sauran jama'a ya musu irin haka ba hanya daban ake bi wacce take cike da ladabi wacce za a karɓe ta nan da nan kuma shi ya nuna cewa da ladabi da biyayya yake yin wannan abin ba wai tirsasa zai yi ba tirsasa su zai yi ba ko na ce shi ya gane su ba su gane ba daga dara zai dora su ba a yau mai shugabanci irin wannan ta hikima ake bin sa
وتنبيههم على ما غفلوا عنه su kuma faɗakar da su akan abin da suka rabkana a kansa na gaskiya sai suka rabkana za su wani abu sai suka manta to sai a faɗakar da su
وكتم عنهم لأمور da kuma المؤمنين hukutima anuhum إيه.
da kuma wanda aka rufe musu bin umurul musulmi na daga al'amuran musulmi ka san mai mulki dama ai in kana son ka ga ka ga albasa to ka kalli mai mulki تو.
rufi kan rufi إيه.
naɗe shi ake duka duk labarin gari baya ji sai wanda ake so mai zai daɗi kawai sai a tura masa amma sauran rufe sa ake to in akwai wanda yake na gaskiya zai iya gaya masa to sai dinga nusar da shi guri kaza an- kaza ne guri kaza kaza ne shi kuma mai mulki kamata ya sami irin waɗannan wanda ba sa jin shayin kowa ba sa kwaɗayin komai Allah suke duba kuma shi suke so ya yi nasara a mulkin gobe kiyama ya tsira to sai su gaya masa akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza to haka ake yi da biya shi kenan sai je su faɗa
watar kuruj alaihim kuma da sun sun san masu yi musu wannan da abin ya zo shi kenan sai su je su yi haka ba na mantawa almusirri ne muna karami haka eh, malam namu da yawa ya sha tura ni gurin limaman kano lokacin in an samu matsala ko ta rashin ruwa ko wani abu da wani abu ya taso sai shi je ka ka faɗa masa ji ne kamata a yi kaza ina faɗa masa kuwa a wannan ranar zai naɗa raunin sai ɗauke bai ɗaukan diri zai tafi gidan sarki sai ce ya kamata a yi kaza sai sarki ce to daidai ne kuma sai a yi a sauna akwai wanda za su faɗi gaskiya ba ruwansu da wani abu da an hango sai a yi kaza ya kamata a yi shi kenan a ɗauka sai a je ko ba za su ɓace su suka yi ba ba wanda zai sama wane ne itura shi ma wanda ya tafi ba wanda zai faɗa haka ake mulki sai komai ya tafi a cikin ƙa'ida kuma saboda Allah ake yi wata durilun nasi wa irshadu wannan watar kulkuruji alaihim da kuma barin yi musu tawaye shi ma mutum yi wa mai mulki tawaye fita ibin doka da oda shi ma laifi ne in yi haka bai yi nasihar da annabi alaihissalam ya ce musulmi su yi wa shugabanni ba idan suka ce a yi to dole a yi suka ce a bari sai a bari muddar akan gaskiya suke ba dama mutum ya saba musu shi yasa za mu ga annabi alaihissalam lokacin da ya wata hudu ba mai tsawo tun sallar asuba da ya idar ya hau mimbari ya dinga hudu ba alaihissalam bai tsaya ba sai da aka zo sallar azahar ya sauka da aka yi azahar da ya sake hawa mimbari alaihissalam bai sauka ba sai da aka zo la'asar da aka yi la'asar ya sake hawa alaihissalam bai sake sauka ba sai da aka zo magarba da aka yi magarba ya sake hawa alaihissalam bai sauka ba sai da aka zo isha to a wannan ne da suka ga haka suka ce ya rasulallahi ka annaha mau'izatu muwaddi'in wannan wa'azin da kake kamar mai ban kwana dan haka muna roƙon ka fa ausina kai mana wasiya wacce za mu yi ƙoƙar gindi da ita sai ya ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla was sam'i wa da'ati wa in ta'ammara alaikum abdu nayi muku wasiya da jin tsoron ubangiji ita ce wasiyar Allah lil awwalina wal akhirina mutan farko na ƙarshe Allah ma ita ce wasi da jin tsoron Allah yace to nemo ku wasiya da jin tsoron Allah abu na biyu wasam'i wa da'ati da jin umarni da kuma bi wa in ta'ammara alaikum abdun ko da bawa ne shugabance ku ko da bawan irin mai kan shirlo din nan ne ka gan shi da ɗan kan shirlo kanan nasa bai fi kwakwa ba eh, yana gido gido gido ko shi ne shugaba kakura yana shi in yace ai sai kun yi ba abu mai hadari a duniya irin tawaye Za- wato a- zaluncin gwamnati eh, na shekara arba'in ya fi alherin tawaye na minti biyar in aka yi gwamnati ta faɗi ba ita a guri bala'in da zai shiga ba allah ne san iyakacinsa ba shi da iyaka shi yasa annabi alaihi sai hana musulmi yinsa ya ce la an tarau kuhuran bawa sai in kafirci ne ɓaro ɓaro ba zai karɓi tawili ba to ba za a bu ba amma ba wannan ba dole a bi su Eh, shi yasa bara nake magana abubuwan da aka yi ta yi a ƙasar nan ba a kyauta ba eh, ba a kyauta ba rashin kyautawar shine an ce cuta ta shigo kuma cutar an ce tana shiga gurare ita kuma hukuma ita allah ya ɗora wa nauyin kulawa da lafiyar mutane da la- da da rawukansu da ɗauke su da komai nasu sai aka ce wannan cutar ana so a dakile ta ta yana za a daƙile ta aka ce to a hana zirga-zirga shiga daga wata jihar zuwa wata wannan kuma kowa ya san wa- koyarwa annabi ce alaihi salam cewa ana annoba eh kar ka fita daga inda kake
na ka shiga wani gurin sannan wanda ike wani gurin kai i fita ije inda ake annoba to dakile zirga-zirgar na yana cikin wannan eh to amma ba ya ji kowa sai kawai ya kasa kunnensa kawai sai ya tafiyarsa da wannan daga waccan jiha a shiga waccan jiha daga wannan a shiga wannan shikenan aka yi ta faman matsala da mutane to kaga a nan gurin saba umarnin annabi alaihi salam ne tunda yace da mu wasam'i wa da'ati wa in ta'ammar alaikum abdu kuma da annoban nan kama mutane take ake mutuwa to Allah ne san iya bala'in da za a shiga domin hanyar da za a bi a tsare ta kuma jama'a kin yadda suka yi kuma duk abin da mutane suka saba na harkokinsu na bukukuwa na wane ne in ya taso kowai mutum ya tashi ya tafi wata jiha daga can aje daga nan aje wanda bai je ba kuma ba za a yi masa uzuri ba to ba ƙaramin haɗari ba ne wannan mm,
wannan abin da mutane suka yi a wannan mm, inda harkar yaƙi ce eh suka ƙi jin magana irin kare da za a samu tana da yawa ai babu alheri wanda isan abu aka dankara ga ma'anin sai ce maka ƙi ka ƙi bari ka ƙi bari eh ba ƙaramin haɗari ba ne to mafi yawan mutane yanzu ba mu gane ba ko wani abu za ka yi in kana da masaniya tambayi wanda suka san sirrin abu na yi ko kan na yi mm, in suka ce karka yi to karka yi ko taro ne kuwa suka ce aje ka yi ba komai to sun gano akwai ba hadari a ciki to ba ruwan mutane ba su ɗauki wannan a bakin komai ba to a barin yi musu tawaye shi ma na daga cikin da'a da kuma nasihar da annabi alaihi ce musulmi sai wa shugabanni wata dare wata dare bin nasi tadrib eh shine igra zige hurewa mutane kunne a zige musu talakawa eh su isu su tawaye shi ma kar musulmi su wannan eh mutum zai dinga zige jama'a yana hure musu kunne shi wanda yake kan mulki tawaye shi ma kar mutum ya musu wannan yana daga cikin nasiha da musulmi zai wa shugabannin musulmi wa isa sadi qulubihim alim da bata zakatan mutane akan masu mulki ya shafa musu bakin fenti a su idan ga ɗebo wani abu yana lafta musu su kuma jama'ar ribabe ne dai abin da ka jeho kawai sai su hau kai su ɗau- zauna ba tare da bincike ba to wannan yana daga cikin nasihar da annabi alaihi sai faɗa wadda al'ummar musulmi za su yi wa shugabannin musulmi
والنصح لآمة المسلمين kuma nas- وإرشادهم إلى مصالحهم Mm, wan nusu li amatil muslimina shine na ƙarshe ce da kuma amati nasiha ga sauran musulmi gama gari wanda ba shugabanni ba eh, irshaduhum shine shiryar da su ila masalihihim zuwa abin da yake akwai maslaharsa a ciki misali abin da zai taimaka rayuwarsu ta inganta abin da zai taimaka ilimin su ya inganta abin da zai taimaka dukiyarsu ta inganta abin da zai taimaka rayuwar iyali ta inganta abin da zai taimaka hankali ya zama kosa ya zama ya nuna to wannan dina cikin misali eh
mm. ومؤونتهم في أمر دينهم da kuma taimakonsu a cikin al'amarin duniya addininsu wa duniyahum da kuma abin da ya shafi duniyarsu a taimake su a harkar duniya da harkar lahira bil qawli wal fi'li da faɗa da kuma aiki a aikinka kai haka a faɗar ka ma kai haka da wani zai taimake su a cikin al'amarin addini wani taimake su al'amarin duniya sai a yi musu
وتنبيه كافرين da kuma faɗakar da gafilihim ga falalle a cikinsu
وتفسير tafsiru jahili wanda kuma jahili ne sai a wayar da kansa a buɗa masa ya fahimta ذلك ورفض محاج- Mahutajihin. da محتاجهم kuma taimakon mabukacinsu taimako ko na dukiya ko wani bako ne ya je wani gari bai san guri ba ya tambaye ka ina ne guri kaza ka taimake shi ije to wannan taimako ne وستر عوراتهم saturu auratihim da kuma suturci al'aurarsu idan mutum ya ga wani abu ba mai kyau ba daga musulmi sai kau da kai ba kuma zai haɗa shi ba kaga yanzu al'adar da ake yi ta waya da an ga wani abu yana faruwa a guri na rashin daɗi sai wani ya raba ka sai ya ɗauka waya sai ya harba to kaga wannan wanda duk yake haka ko ba daɗe ko ba jima in dai abin ba mai kyau bane ya harba to ba zai mutu ba sai Allah jarrabe shi da wannan musifa shi sai ya yi sai ya yi shi yasa ran da annabi ala sai magana akan wannan an ce da yayi magana ina cikin masallaci duk gidajen makota sai da suka jo murya annabi alaihi ya ce ya jama'ar wanda suka ba da gaskiya da harshe ba su ba da gaskiya a zuciyarsu ba wanda idan sun ga al'aura ta yan uwa za su dinga yaɗa ta haka ya ce wanda suka ba da gaskiya da harshe ba su ba da gaskiya a zuci ba ya ce wanda diye haka sai allah ya nuna masa wannan a ƙwaryar shansa amin ta kai yanzu rashin hankalin gawa ma tana kwance mutum sai ya ɗauka sai ya harba wai wannan gawa ta ce ta wane na akwai wulakancin da ya wuce wannan wanda mutanen da suka zo jana'izar ma ba a yadda su gan shi ba sai mai mar wanka domin za su taimaka masa ma sai yana kwance a ɗauke shi a harba a nuna mutum ba shi da lafiya yana gadon asibiti ko yana gida ya fita daga kamanni sai a ɗauka a dinga harbawa min me hankalin wannan sannan mace ta aure sai ta ci kwalliya sai ta sa hotonta ta harba wa duniya wanda sirrin mijinta ne ita ba ba wanda ya kamata ya gani banda shi kuma adanta ba wanda zai gani sai wanda Allah ya ware sai wanda ubangiji ya ware su ne kaza su ne kaza su ne kaza kada ta bayyana adanta kada wane ya gani sai mijinta illa lai ba'ulata yana au aba'i yana au aba'i ba'ulata yana Allah dai lissafa su kamar sai ta harga ta tura shi wai a gani wai ta kyakkyawa ce ta ci mutuncin kanta ta ci mutuncin mijinta ta ci mutuncin shari'ar musulunci to da abin da ke al'aura ne ba a yada shi da wani ya abu na abin kunya sai a kau da kai a roƙi Allah ya raba shi da shi wanda ba ya gani kuma ya roƙi Allah kai jarabe shi da shi abin da ake kenan sai a rufe asiri sannan za a faɗakar da shi kuma ka a faɗakar da shi cikin mutane sai kiransa wane na ga kaza kar ka bari ka fallasu ya kamata ka bari ni na gani ba zan gaya wa kowa ba amma ka yi kokari ka rabu da wannan shi kenan da dafa'ul madari anhum duk abin da zai cutatar da su to sai a ije musu shi wannan kamar wato duk abin da zai cutatar sai a kau da shi kamar hanya in ta fashe to a gyara ta kar wani je garin a kaucewa ya haɗari ko ya faɗa ciki ya haɗari haƙa rijiya a bakin hanya sai a kauce idan aka ce akwai kududdufi a guri to a zo a yi masa katanga dab'ul madara ne da yawa za ka je wani garin ko wata unguwa sai ka ga wani uwa uwan kududdufi wanda in ka ganshi ma kanka zai dinga juya ma sai ga an bar shi haka mutan unguwa haka za su rayu da yaransu bakin da za su zo gurin su duka daga ka gani jikin su zai dinga rawa wanda bai sani ban zo da daddare sai ya afka ciki sai ya mutu wani ya taho da abin hawa ba zai san da wannan ba kawai sai ya kwace ko ya taka birki ba zai tsaya ba sai ya fada yaran unguwa za su fito suna wasanni sai su fada ciki amma da na san muna yara duk kududdufan da suke cikin gari ana wata katanga ta dutsen ta ginin marmara mai karfi a kewaye duk wasan da za ku yi ba za ku tsallaka ba to dafa madari ne wannan sannan abin da zai cutatar da mutane a zo a kona taya ko a kona wata shara cikin mutane warinta yana tashi abin yana shiga cikin huhun mutane shi ma ba daidai ba ne ko a ɗebo shara a duba tsakiyar hanya a tara ta wajen a musguna wa wani kafin a musguna masa wanda ya zuba shi kuma sai Allah ya la'ance shi domin ya cutatar sannan wa'ina za su zo su wuce din ba kan wallasa ba ne wani Allah yana son sa yana zuwa ya ga wani rashin daɗin daga nala zai dinga kaɗe mutum ganin kuwa so da haka abubuwan da mutane suke a yanzu na irin wannan rashin tarbiyyar cutatar da kansu suke ko mutum ya zo ya samu wani abu ya zo ya tsaye da abu kan hanya ya tsare hanya mutane ko akan abin hawa ke datse yana wata harkarsa wai ba ruwansa shi ya isa ya gawurta to shi sa sai ga yanzu ana tafiya mutum yana arziki sai karye to ya taɓo wata fitina wanda ya cuci al'umma annabi alaihi salam wannan yana cikin nasiha ga musulmi duk abin da zai cutatar da su ka ije shi wa jalabul manafi ilaihim da kuma jawo abin da zai musu amfani shi kuma kai ta nemo a nemo wannan abin da zai musu amfani a taimake su a kai harkar sana'a ce a kokari a taimaka musu su iya ta harkar ilimi a taimaka musu iya ta abin da jama'a suke da bukata a samar shi sa aka ce shugaba shine wanda zai duba al'ummar su ga me take bukata ya yi mata karanci sai ya zaɓi waɗansu ya ce su je su koya duk wanda ya zaɓa ya ce su koya to wannan abin da shi da sallah a gurinsu ya zama ɗaya dole sai sun yi ya tashi daga farillar kifaya a kansu ya zama farillar aini kuma saboda a fidda al'umma daga cikin zilla nema wa mutane wanzamai ai wajibi ne a cikin al'umma ka samun musu da teloli manafi'i ne ka samo musu da kafintoci manafi ne ka samo musu kanikawa na mota na babur manafi ne ka samar musu mai aikin lantarki da wayarin manafi ne ka samo musu migini ko migina manafi'u ne ka samo musu da mahauta wanda za su dinga yanka musu dabbobi suna fedewa suna sayar musu da nama manafi ne wannan duk a cikin sana'a ma ba wanda ya fi shi muhimmanci sana'ar fawa so power ta fi komai muhimmanci cikin al'umma saboda ita ta ɗamfara da halak da haram duk abin da za a ci na nama sai wanda aka yanka tunda ubangiji ya faɗi wannan in ba ku sa mutanen ku sun yi ba wanda wannan ba ta dame shi in ya ɗauko mushe ya ba ku ko kun shiga uku in ya ɗauko naman da ba a ci ya yanka ya gyara ya kawo muku kasuwa za ku ci to da ka wancan ba irin auda awon hatsi ba ne hawan hatsi wannan kowa zai iya ci kowa ma sai ya sai da hatsi kowa ma sai ya sai da rogo ya sai da ya sai da doya duka amma nama sai ingantattu saboda akwai halak da haram a ciki to wannan da ya sani manafi'u duk a samarwa da mutane kamar kiwon kajin nan da ake a samar da kwan nan a samar da abincin kajin kiwon kifin nan da ake a samar da shi a samar da iri a samar da abincin don mutane su samu sana'o'i su haɓaka to sana'a ita ce take rike mutane kamar ka haƙa rijiya ne a samo idan ruwa sai ta bugowa ana ɗiba amma aiki irin na gwamnati da na kamfani da albashi na wata-wata shi kuma kamar rami ne kake haƙawa kai masa siminti a dinga karuwa a tanki ana zubawa ba zai karu ba shi sa bawa mutane ilimi wanda za su iya sana'a su riƙe kawunan su shi kaɗai sai ba mutum ɗari aiki to wannan shi ake bukata shi sa da magabatan mu duk mata ake barin su sana'o'i na gida annabi alaihi kansa a cikin iyalinsa matansa a kowace sana'a ta jima jima saboda su samu abin da za su sai dinga karuwa su taimaka mutane da nan ka zo ka gama unguwa an sai gidajen ai hajiya ce wata ce za ta ɗauki wata sana'a ta dinga sai ta gawurta ta taba mutane aiki yan uwanta duk ta kai su maka ta sai gidaje ta yi wane ne hanshakai to da sana'a haka suke ko kwanan nan na gauda aka hira da ita a cikin garin nan ta ce shekarar ta sha ɗaya aka yi mata aure tun da garin mahaifanta suka sa ta a kan yin alkaki ta kai yanzu idan ta tashi sayan fulawa yin alkakin tan tebur guda take sai za ka haɗa wannan da lebura kuma duk inda aka yi fulawa ko a ina a ƙasar nan sai an kama mata ta sa ta duba in ta ce kaza bai ji ba kowane laboratory aka kai sai ta tabbatar bai jin ba to irin haka ake shine manafi Ya'yanta duk ta ɗora su akai da jikoki sai su yi wasu buhu-buhu kullum ana siyo to wannan jalbal manafi ilimi jawo abin da zai amfani musulmi noman rani noman damana har so ake mu zama wallazina hum lizakati fa'iluna ba wallazina hum lizakati mutuna ba akwai yutuna zakata wannan ku ayar sai ce wallazina hum lizakati fa'iluna fa'iluna sune suke tafi'ili kamar a kawo alkama a ce je kaka sarrafa ta za ka iya gyara ta a niƙe ta za a iya yin taliya za a iya yin gurasa za a iya yin algaragis za a iya yin abin za a iya yin alkubus za a iya yin su su su alkaki da makamantan irin na ita kadai su su dubula su bakilawa su acamo duk sai a iya da ita to wayannan shine tafi'ili to in an zo zakka sai a tsara nawa ne dangin zakkar akwai zakar noma noman kuma iri biyu akwai na rani akwai na damuna to an zo tafi ilin sai a tsara maka yadda za ka yi noman damuna ka fitar da zakka kuma ka yi na ranin ma ka fitar da zakka sannan akwai kuma zakkar dabbobi dabbobin akwai raƙuma akwai shanu akwai tumaki da awaki sai a tsara maka yadda za ka yi juyin da za a waye gari za ka iya yin zakar shanu za ka iya ta tumaki da awaki za ka iya ta ragoma sannan kuma zakar dukiya ta juyawa duk kai kaɗai duk mai fidda zakka sai a samu yana da wannan dangogin so da ka abin da za a fitar a ba mutane zai yawaita shine lizzakati fa'iluna to sai a yi tafi ilin wannan al'umma sai ta ƙara faɗaɗa abubuwa su tafi sannan in aka zo wajen zakka akwai wanda sukan ce wai sai ka dunkula zaka ka ba mutum daya ba daidai ba ne wannan ba a zaka ba mutum daya in talaka ne shi ɗabi'ar talaka istihlak shi ne cikuru shi ne wanda da turanci ake kansa consumption shi talaka consuming ne aikinsa in ka ɗauki miliyan ka bashi shi kenan ka kasa ta yanke saka sai ya tafi ya je ta shigo da jagon kaji gidansa kura ai ta kawo tandin mai da gare wani man shanu kurin yana ta abin da yake so ta kawo akwatin kwai haka zai kashe kuɗin ko ya kama tafiye-tafiye ya ji a yanka masa tikiti ta wannan gari ya tafi wancan hotel na wani gari ya kwance sai gaya ake cin abinci a hotel iri kaza haka zai kashe kuɗin ya sa limamu shafi ya ce ba a ba talaka dukiya a ce fidda zakka dan bai sani ba bai iya ba ba za ka ba shi ba da mutane suke ta faɗar haka ba tajriba ce da su akan wannan ba in ka ba talaka daman kashewa zai baɗi sai ya sake zuwa ka ba shi wanda ake wa ba dukiya ya fitar sai wanda shi ma dacen yana harkar doki ya samu karaya to wannan sai a ɗauko a bashi sai ya ɗoro in yana da yara ɗari cikin kwana bakwai dai sai su dawo da sai a busa musu sai su tafi in kuma za ka ba wa mutum kaga ba zai iya komai ba to sai ka mayar masa da shi kamar albashi nan albashin ka ce grade level kaza ne sai a ce a shekara an aka canme kuɗin albashin ka kaza ne to sai a ce zakarwa ne an yanke za a dinga bashi miliyan hudu duk shekara sai kuma ai lissafin shekara arba'in sai a yanke kuɗin sai a ɗauka a ware duk wata za a yi budget za a dinga bashi dubu ɗari uku a tsawon shekara wata goma sha biya karɓi kaza an ware an ajiye yan ajiye masa duk shekara sai a yi bota sai a bashi wannan kuɗin shekara da suka sai an ware na shekara arba'in in ya kai shekara arba'in shi kenan bai kai ba shi kenan an gama wani kuma za a iya bashi a tsara abin ko gona ce a raine ta itatuwan ciki su mangwara ne su su dabino ne su gwanda su menene duka sai sun rayu kaf to sai a ce masa to ga zakkarka inda safiya ta yi zo shi ma zama mai gida sai a cika a ta lodi na lemo mota mota yana sai yana juyawa su kuma ba ruwa ake ba su ba daman ba kamar noma ne irin na to irin wannan shi ake yi don a raya mutane to da makamantan irin wayannan din da jalbul manafi ilai sannan asibiti kula da lafiyarsu da magunguna da abin da za a yi na ayyuka in suka same su duk sai an yi wannan sannan dafa ulmadari din a faɗa a samar da abubuwan kashe wuta inda ta tashi da abin da za a tsamo mutane in suka fada ruwa da idan wani abu mai dafi mai guba ya fita daga cikin fayil zai shiga cikin mutane akwai abin da zai wargaza shi dole sai an tanadi waɗannan shine dafa'ul madari an wa jalbil manafi alayhi to duk sai an samar da irin wayannan yanzu misali rayuwar mutum ƙashin bayanta abu hudu ne ɗaya ƙwaƙwalwa sannan zuciya sannan hanta sannan ƙoda wani su ne ƙashin bayan rayuwa idan aka yi haɗari to ɗaya daga cikin wannan ta taɓu to ɗan adai na cikin fitina to a ƙa'idar jarbul manafi to dole a samar da na'urorin da suke aikin wa'annan kabi'o'in guda hudu da an yi haɗari kwakwalwa ta bugu ba za ta iya aiki ba sai a sa waccan na'urar da za ta karba aikin ta dinga yi maka a rayuwarka waccan kuma a je a sa ta inda za ta huta in ta gama huta can sai a dade ta aikin ta in babu waccan to mutum mutuwa sai idan koda ce ta tabu sai a tsaye da ita a je a kula da ita likitoci su kula sai a ba mutum na'urar da za ta yi aikin kodar in hanta ce haka in zuciya ce haka yana cikin jalabul manafi ilai oxygen dole a tanade shi in wani abu ya faru za a mutane operation dole sai da shi dole sai an tanade shi kai su sabulan wanda ake amfani da shi a wanke hannaye dole sai an yi shirinsu to wannan shine nasiha ga musulmi wanda suke da abin hannu to Allah ya saka da rai a nan kasar ana ta yi da yawa sai je su gina asibitai a asibitin su wani wani gurare su zuba masa kayan aiki sai gashi nan saboda mutane na'urori da ake wahalar samu sai su su bari kyauta to haka ake so da ma a dinga yi al'umma sai ta zama ta samu sauki ta huta wannan shine abin da annabi alaihi faɗa mana addinu an-nasihatu addinu an-nasihatu addinu an-nasihatu qulna liman ya rasulullah sai ta lillahi ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم يا دنقل تجوامع الكلم يا فدا عليه السلام wannan su ne ƙarshen abin da alƙadi ya kawo a wannan babin ko fasalin na nasiha ga annabi alaihi salatu da musulmi da sauransu to a ƙarshe dai abin da zan ja hankalinmu a kai wa'ina abun ba sa ba za su afku ba sai sai mun zo muna da manufa sai mun yi amfani da amanar rasulu ba wai karanta a samu lada ko a karanta a sha ba a'a abinda take nufi kaga farko ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih annabi sai ya bada gaskiya da abinda aka saukan masa daga ubangiji walmuminuna kullun amana billahi min dukkan sun bada gaskiya da Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wannan shine mabda'u wato principle na rayuwa dole rayuwa ta zama akwai wani abu da kake rayuwa a kansa to sai an samu rayuwa muna rayuwa akan mun yadda da Allah subhanahu mun yadda da manzon Allah sallallahu mun yadda da littafin Allah mun yadda akwai mala'iku da irin ayyukan da aka ba su kuma yadda akwai ranar lahira to shine mabda idan ya zauna a zuci to sai kuma kalo sami'ina wa adana in akwai manufa ba jin umarni ba bi ba su da amfani in aka ce kaza za mu ji in aka umarta kuma za mu bi shine sami'ina wa adana mun yi sallah mun yi azumi mun yi kaza mun bar kaza mun yi kaza mun bar kaza kuma kar ka kalli wannan ba za ka shiga aljanna da shi ba sai ka ce gufranak in ka ga mun shiga aljanna sai in ka laife mu da rahama ba za mu nuna maka aiki ba aikin ba baki komai yake wa gurinka sai ka bani kai mana gafara shi yasa annabi Ali suka ce la yadkhulu jannata ahadun bi amali wanda ya shiga aljanna da aikin suka ce hatta anta ya rasulullah ce hatta ana illa an yatagammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin ko ni sai Allah labe ni da rahamarsa to shi yasa ake ce gufranak muna neman gafara a gurinka ka ji kanmu ka shigar da mu aljanna ba dan aikin mu ba sannan wa ilaikal masiru makoma ta tabbata gare ka duk abin da zamu yi na aiki kana kallo gurin ka zamu kai ne mai sakamako ko nagari ko mugu kai zaka saka mana to in muka raye akan wannan to shine zaka ga rayuwar mu ta canja abin da yake wannan hadisi sai mu yi aiki da shi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam